بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan da saduwa a wannan safiya mai albarka mun gabatar da sallar asubahi da cikin jimri muna fata Allah mu gaba sarki ya karɓa mana. Daga cikin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu shi ne akwai abin da ake ce ma dafa'i da larabci kuma duk wanda ke ba shi ya ka annabi shi ma dafa'i ya ka ce dafa'i shi ne dukkan wata addu'a da mutum zai yi domin neman kariya daga wata musiba ko wani bala'i wanda ya auka masa ita wannan rayuwar tana cike da ƙalubale iri Allah subhanahu wa ta'ala ya shuka mana samun alkhairai masu yawa ya kuma kaddara wa mutane aukawa cikin wasu abubuwa na sharri waɗanda ɗayan biyu in ma dai ya zanto sharri ga mutum tsantsa in ma dai kuma ya zanto alkhairi ga bawa ko da shi bai san cewa wannan abu alkhairi ne na gare shi daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da wannan al'umma shine hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin Ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda al-Imam Bukhari yace عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها daga umul mu'minin Aisha Allah ya ƙara masa yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تشي النبي صلى الله عليه وسلم يكن شيئا شيئا اللهم إني أعوذ بك من الكفر يا الله إن لمن ذلك بدلالاتي والهرم دهم الطوفان والمأثم ديوم زكي وأيت زنيب أيت الليل والمغرم ألا إلا لمن ترك دقحن ترباش ومن فتنة القبر ألا إلا لمن ترك دقحن القبر شيني ولن تنبرى لملائكو ذات ومجوب إما دي أمساوى imma ne ya kasa amsawa wa wa min fitnatin na Allah ina neman tsarinka daga azabar wuta daga fitinar wuta wa azabin nari da kuma azabar wuta wa min sharri fitnatil ghina ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar wadata zan zo shi dalla dalla fitinar wadata ita kanta wadata tana da fitina Allah iya neman tsarin kada da fitinar wadata wa a'udhu bika min fitnatil faqr Allah iya neman tsarin kada da fitinar talauci talauci ma da fitina ma Allah ka gane wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal kuma Allah iya neman tsarin ka daga fitinar mai shafaffen ido shi ne dujal makaryaci wanda zai zuwa ƙarshen zamani wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yad'u bis salat a wata riwaya take ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a a cikin sallah me yake cewa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wa a'udhu bika min min fitnatil masih ad-dajjal Allah ina neman tsarin ka daga fitnar dajjal mai shafar kan albarka wa a'udhu bika min fitnatil mahya Allah ina neman tsarin ka daga fitnar rayuwa wa fitnatil mamat ألا أن لمن أذن كذب من المجوع اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يا ألا أن لمن أذن دقائك تساقو دقائك تميني أيك تساقو والمغرم لكم الشمباش فقال له قائل wani da ya ji manzon Allah yana wannan addu'a sai ya ce mata ya Rasulallah shi ya manzon Allah ma akthara ma tasta'id min al-maghrib manzon Allah na ji ku da yawa kana neman tsari daga bashi Allahu akbar yace ya Rasulallah menene kuma cin bashi na ga kana yawan neman tsarin Allah daga cin bashi فقال سيم الله ألا يشي إن الرجل إذا غرم لن يبشمتم إذا أكوى يجريات باشي حدث فكذب زي مغنى زي قيا ووعد فأخلف زي القولي سنكم يتابع القولي waɗannan dalilai guda biyu ya sa manzon Allah yake neman tsarin Allah daga miri daga bashi kamar yadda muka ji wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal Allah ina neman tsarin ka daga lalaci mun san lalaci ko shi abin da ke tafi wa ɗan adam ya hana shi katabus ya hana shi yin wani aikin da zai iya amfanar da kansa ballantana ma ya amfanar da wani lalaci wajen neman ilimi lalaci wajen bin iyaye lalaci wajen kasuwanci lalaci wajen ainihin wato bin Allah waɗannan masu ne mafi girma lalace wajen bin Allah a ce kai malalaci duk wani abu da ibada za a ce a yi sallah a cikin jami'i ne a'a wani abu za a yi na taimakon addini aiki ne na jiki a'a aiki ne na dukiya a'a wani abu ne za Allah ya maka umarni ko aka baka dama cewa ma ta shi ka roƙa mutum sai ya sa lalaci ya kasa tashi cikin dare har ne ga wani yana kwana yana karatun Qur'ani ko yana kai wanda yake tsab hudu ai ya na ta akwai kokari wallahi yake ba zai iya ba ina ina bacci zai bari hudu ana samun irin waɗannan a cikin mutane dama lalaci a kan abin duniya wani dama shi malalaci ne wannan lalacin shi zai gada maka da tozarci da wulaƙanci a wurin mutane dan dole ya koma maroki saboda ne rayuwa tana tafiya ne da bukatu babu yadda za a yi a ce dan adam ya tafi da wasu bukatu a rayuwar shi ko akwai akwai wannan ranar za a ce dan adam ya farka ya tashi amma sai da wasu bukata a wannan yini abu ne yau halin da ke jama'a Allah ka kare mana imani kuma don Allah ya ce wal haram Allah ina neman tsarin ka daga tsufa tsufa na da sharrori da yawa daga ciki tsufa wanda zai hana sautin Allah tsufa wanda zai tafiyar da hankali da tunani da dukkanin abin da mutum ya saba yana iya yin tasarrufi a kansa na rayuwa malam wani zai kuma da yadda ka kan karamin yaro duk inda ya je ya buɗe al'aurarsa yana tsari a bakin yana kallon sa shi zai jin komai abin da duk karamin yaro da zai yi idan ka faɗin maganganu kamar ya haɗu a babu sannan a wayi gari ma hankalin ya ɓace ga kuma tarin iyalai ga kuma rashin abin hannu abubuwa su zo su lalace wa mutum kana ji kana gani abin da za ka iya yi sai ga gare ka lalle tufa tana zuwa da abubuwa iri iri Allah ka sani kyakkyawan tufa wanda yake son ya samu kyakkyawan tufa to ya yi kokari ya yi kyakkyawan ƙunsha in kana so ka yi kyakkyawan tufa jama'a ka yi ƙoƙari ka yi ne kyakkyawan ƙuruciya don duk abin da kai kana da ƙuruciyan nan haka zai dinga jawo maka a lokacin da tsufa ya same ka Allah ka samu shiga da imani wal ma'asani sannan kuma da yawan aikata sabo kalmar al ma'asan shine aikata dukkan wani laifin da zai iya kai ka zuwa ga aikata zunubi an gane wannan shi ne al-ma'asar a waye gari mutum ya zanto mahaifinci yanzu don Allah mahaifinci ya zai da shi akwai wata amana da za a ba shi wacce za ta zauna hannunsa babu kaga wannan abu ne mai nufi dama ka ƙarya ƙarya ma'asar ne gulma al-ma'asar ne haɗa wuri al-ma'asar ne hasada ƙyashi mugunta duk waɗannan almasa an gane wannan abubuwa ne da ke wajabtawa mutum aikata sabo Allah ka kare mana imani malamin badruddin al-aini Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa abinda ake yi da kalmar al-ma'tam shine al-ithmu alladhi yajru ila al-dhanb dukkanin zunubin da mutum idan ya aikata zai za a zargi mutum kaga ba wani abu ne wanda ke boyayye tsakanin kai da mamacin ka zai bayyana da mutane cewa lallai wannan abin da ka aikata mene ne sabo ne yanzu Allah ya tambaye mu mutumin da ke yawan aikata sabo mutane suna gani don Allah yana da mutunci a idan mutane zai taɓa mutunci an taɓa mutunci ba an gani wani uquba da kuma irin zunubin da zai sa a yi wa mutum uquba awul muradu wasu malamin su ce abin da ake nufi al-ithmu nafsu shine asalin zunubi wal maghram manzon Allah ya Allah Allah ne matsarin ka daga bashi an san bashi ko abin da ke karin larabci da ka ce al-ghurmu shine وهي ما يلزم الشخص أداؤه شيني أبن دي يلزم الدولي دباوة يبيع ونن أبو بسبب جنايته سبب لي سبب وانا أبري نتبتر da wannan abu a kansa misali mutumin da ya biya an sai dukiyar wani ya biya zama dole ya yi ya biya mutumin da ya sa wanda adda ya zama dole ya yi ya biya mutumin da ya je ma wani ƙage ya zama dole ya yi ya biya nan kashi kotu za a tabi shi ne claiming damages ko za a ce ka biya wani dukiya kaza saboda ne ka masa ƙage ka masa ƙaharu ka yi masa waye waye mun gane wannan ko sannan wasu malamai suka ce ويريد ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي haka nan ana nufin manzulubin da za ka aikata wanda zai manne da jikinka wanda zai wadatar da ubangiji maka hukuma shi ne zai bashi kun gane karatu yanzu mutumin da ya je ke ciwon ne yace mun haɗa a can me yace na'am bashi ne mutumin da ya je zina da ‘yar wani me ya ce, ba shi ne zai biya a ina, zai biya a lahira. Haƙin iyayenta da ‘yan uwanta da ƙanninta da mijin da za ta aura da wani duk waɗannan ya riga ya gama fitar da su. Ranar alƙiyama sai ya biya. Allah ka tsere wani imami. Mutumin da ke gulma shi ma ba shi ne shi. ranar alkiyama zai je biya wannan abin da yi a gaban Allah ko mun sani ne bin ma'aiko shi ne ka ambaci mutum da abin da in ka faɗa idan ya ji ba zai ji daɗi ba sunan shi gulma ko da gaskiya kake faɗa akan mutum cewa yana yi din amma sunan wani abu ne ne gulma ai ƙwarai kuwa shi ne ma asalin gulman ku idan kuma abin da ka faɗi bai aikata ba ko baya aikata sunan abin da ka yi babban ƙage sai Allah ce faqad istamala buhtanan wa ithman mubina wanda ya wannan haƙiƙa ya ɗauki wani ƙage na ƙarya mai girma da wani irin zunubi mabayyani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan ababe da mutum yake jama'a ba su yake shi kuma wallahi ranar biya tana nan ranar su babu dinari babu azurfa babu kuɗin da za ka biya babu komai إنما الحسنات والسيئات مغنى لا داعي لذنبي إيه مغنى لا داعي لذنبي كاتو تياني إيه to shi ke za a dinga ɗiba daga cikin kyawawan ayyukanka ladan sallarka ladan ƙira'an qur'ani ladan haiji ladan umara ladan sadaka ladan biyayya ga iyaye duk wani abu da ka sani Allah zai dinga ɗiba yana biyan mutane da shi saboda ka fitar da su. Idan kun ga akwai bashi na asali da za ka ansa a hannun mutum akwai kuma bashi na zunubi wanda za ka ɗiba ka je ka biya gaban Allah a ranar kiyama. To kowanne cikin waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsarin Allah daga wannan mummunan bashi. Allah ta kare mana imani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa min fitnatil qabri sannan ina neman tsarin kada ga fitnatil qabri ka fitnatil qabri jama'a bala'i Allah ka kare mu Allah ka samu sha Allah ka bani ni ka amsa waɗannan tambayoyi Allah ka samu je mu ga alkhairi a wannan wuri gida ne na bakin ciki gida ne na damuwa gida ne na tashin hankali gida ne na kadaici gida ne na kewa gida ne na tsuntsotsi gida ne na macizai gida ne na kunamu gida ne na tashin hankali babu iska babu windo ba filo ba gado ba kafet ba komi daga kai sai kai za a kai ka kamar da manzon Allah ya faɗa cikin sayyidul bukhari da muslim hadithin anas bin malik mamaci idan ya wuce abubuwa guda hudu suna bin shi ko zuwa ina kabarinsa ko guda uku da dukiyarsa da iyalansa da aikinsa biyu za su dawo gida ɗaya ya zauna tare da kai a kabarin shi ne aiki Allah ka sani kyawun ƙashi Allah ka sani ayyuka da za mu ce madalla da waɗannan ayyuka waɗanda malaikai su musu bishara da cewa la khawfun alaikum wa la antum tahzanun babu wani tsoro a tare da ku sannan ba za ku taɓa yin bakin ciki ba Allah ya mu ciki sannan wa azabi qabri Allah ka tsare daga azabar qabri jama'a azabar qabri ba dai sanin kun san ba wai azabin qabri ba azaba ba ce za a yi maka rana guda a fita ƙari matsalar ta kenan ita ba kai malaika ne zai dan doke ka na awa daya aka gama dukan sai a ce to shi a bashi huta ba ba hutu har zuwa alkiyama ta tsaya wallahi ba za ka huta ba sannan akwai hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito hadisin Uthman ibn Affan Allah ya kara mishi yarda idan aka zo birni yanzu a kabari sai a yana cin kuka iya ta kuka iya ta kuka sai a tambaye shi ma ni birni me ke sa ka kuka ne muna ganin ana karanta ayoyin alqur'ani mai girma ana faɗin kaza da kaza ana faɗin aljanna da wuta da sauran abubuwa ba ka kuka amma idan an zo an birni yanzu a kabari sai magana da sun kuka me yasa haka to ka dalili sai ya ce ba wani abin da kuka ba sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle kadari ne masaukin farko na zuwa lahira idan ma'abocin wannan kabarin ya tsira daga azaban kabari to duk abin da zai biyo bayan wannan zaman kabarin shi ya fi sauki a gare shi har zuwa biyan aljanna Allah ka samu da shi yace in ko ma'abocin wannan kabarin aka waye gari bai tsira daga azaban kabari ba to duk abin da zai biyo bayan wannan azabar da za a bar a kabari ya fi wannan tsanani da bala'in tashin hankali Allah ka kiyashe mu wallahi malam ka sanya wa kanka ruwa ka dinga yawan addu'a Allah ya tsare ka daga azabar kabari Allah ka tsare mu sannan wa fitnatin na Allah ka tsare mu daga fitnar wuta eh wuta wuta bala'i shi ma tana ragargaza kuma da Allah yake faɗi cewa innaha lawa wuta ce mai matsanancin ƙona ne fatattaka نزاعة للشوى من الرجر جلفات الدين تدعو من أدبر وتولى تنا كرا جوا بيجوي بايا يكود كي جبر من الله وجمع فأوعى يتار كئي يتسك شيئنا يروى تدعو من تعالى جميع سوى كلا لينبذن في الحطم shi'a'aha lallai za a yi wurfi da shi a cikin mai ragargaza Allah ya ce wa ma adraka bil hukama me ya sanin da kai wacce ake cewa mai ragargaza yace na wallahi muqada wutar Allah ce mai huruwa allati tattali'u 'ala al-afida wacce ke kaifar maki akan zukata Allah ce innaha 'alaihim murfada lallai ita wannan wutar a bar garkamewa ce a kansu sannan fi amadin mumaddada a jikin wasu saraku mai kakku ba maganar zama ba maganar hutu a cikin wutar jahannama Allah ka tsare daga azabar wuta Allah ta'ala ya ambata a yace lawahatun lil bashar wuta mai ragargaza fatin jiki ne duk wani kin da Allah ya yi maka haka za a hura mutum ya zanto ƙato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa birsul kafiri mithlu jabal uhud kada bin uhud mai tsawon tafiyan kilomita kamar goma sha hudu to idan aka hura girman kafiri kafin sashi a wuta kamar shi ne kamar girman firman kafiri a jiya wuta za a hura mutum ya zanto ran kashe shi mala gabjeji ta yadda zai ji daɗin mala'iku za su ji daɗin dukansa haka fatan za ta zagonye ya ragargaje duk lokacin da fatan ta ragargaje ya rugurguje shi kan shi ya zama toka Allah ce baddalnahum juludan ghayra sai a canza mu sabuwar fata sabuwar halitta Allah ta yi yanzu kula azab yau su ɗanɗani bala'in azabar wuta wanda ya san wannan Allah zai rinci ya Allah ka kiyaye Allah azabar wutar nan haka Allah ya bayanin da lokacin da za a yi wa waɗanda ba su ba da zakka a ranar alkiyama tun a kabari manzo Allah ce za a mai da shi zama wani maciji mai bala'in dafi da kuma kora haka zai din mai bala'in dafi wanda in ya shaki mutum sau daya dafin nan sai ya gama jikin gaba daya ya shaƙa ko ina numfashi har mutum ya mutu a ƙara dawo da ran ya ƙara ci gaba da ainihin wato saran mutum ina tun shi ana kan zuka ana maluka haka za a mai kuma a gidan wuta za a dinga ɗiban wannan dukiyar za a narka ta ta zamto wata irin wani irin dalma wani ƙarfe ya yi jajawur haka za a ga dinga manna wa mutum a fuskarsa da gefen jikinsa da bayansa haka Allah ya faɗa yawma yahma alaiha fi nari jahannam fa tuqwa biha za a dinga musu abin nan lalar sakiya da wannan dukiya jibahuhum goshin wa junubuhum da sasannin gefen jikinsu wa buhuruhum da kuma gadon bayansu ana yin su hada ma kalantum li anfusikum wannan shine abin da kuka fuskace wa kawunan ku a duniya ku hana fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandani abin da kuka kasance kuna tattacewa a rayuwar duniya Allah ka tsare mana imani Allah ka sa mu daga cikin masu yawan ainihin wato tsare dokokinka wani yin biyayya wa azabin nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wa min sharri fitnatil ghina yace sannan ya Allah ka tsare mu daga fitnar wadata idan gani wadata in wa min sharri fitnatil ghina wannan wadata tana da gigi me Allah ya faɗa game da wadata a Qur'ani ku tuna ta dalilin inna insana la yatgha aha arra'ahu istaghna dan adam yana dagawa yana yana hura hanci mal yana wuce iyaka yana da cewa shi ya kai yana ta'addanci biye da dama sai in mun ga dama sai mu taka mutum in mun ga dama sai mu kaza da mutum in mun ga dama mu kaza ta ɗaura mutum har tsawon rayuwar shi har zai iya kai rara in yi insani da ya gaba an ra'a gustaban wai saboda yana ganin ya wadata kalin wadata akwai mutumin da matukar Allah ya ba shi kuɗi wala halaka bai dan mutane don wani yana samun yanzu ya yanzu wani ana wannan bala'in talauci wallahi wani in ka ba shi kari ya sai ya tafi gari in yi samu ɗari biyar wallahi sai ya zafi gari shigar abinci zuwa yi abinci ne wuce ne sun za a dinga fita musu hayaki la yusminu wa la yughni min ju' irin abincin da shi ne baya kosarwa sannan baya sa kiba wani yau in ya samu naira dubu biyu wallahi sai ya ji gidan kasuwa sai ya ji ya yi zina ana samu ko ba samu sannan wani yau idan ya samu naira dubu ɗari ko biyar ɗaya wai a ji hankalin ya anguwa ya tashi ana samu ko ba samu shi yasa Allah yana da wani irin hikima irin tashi in Allah yana son ka da alkhairi sai ka yi ya Allah ka bani alkhairi Allah ka bani aljanna Allah ka wadata ni Allah sai ya gane cewa kai fakon wadata a wurinka sharri ne sai hana ka wannan addu'a da cewa Allah ka bani aljanna shi zai sa muka zauna a cikin rashi saboda ka samu aljanna saboda Allah ya sani cewa a sunnar sa ne yanayin halittar ka in dai aka wadata ka to ba za ka shiga aljannan nan ba ko ba a san an samu da yawa wani ba shi da kuɗi ba da sai ce lakas kullum sallah akan lokaci amma wallahi yana samun naira dubu hamsin ba za a bai shi a masallaci ba wani dubu ɗari yana jin ta gwangwan a aljihunta malam sun sallar ma lokaci yayi malam ma lokaci yayi ba an gane wannan jama'a to Allah sai ya bakka a wannan halin dan ka dinga bauta masa dan ka samu tsira a gidan aljanna ka samu tsiran aljanna eh to da fitinar wadata ina fata an gane wannan jama'a menene fitinar wadata daga ciki akwai ne akwai abin da ke ce ma al'ashar shi ne ka dinga alfahari da abin da Allah ya baka ka dinga girman kai ka dinga nuna mutane cewa ai kai kafuwa ne wani wani ya ka aka kuwa kaskantacce dan matsiyata kuma وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أدنجا الفهري مجونة أنا غوغوري وجن تاراوا نام الذي جدا مينا كذاني في لاينا كذاني أما بيتبجنا وألا مثلا شيبا بيتبجنا مكان تابا بيتبجنا مقام مرايوبا إيه الله تكرمني daga cikin fitinan wadata jama'a akwai jiji da kai ga bala'in kwaɗayi ka san ne kuɗi ga fi kasan kuɗi wallahi ba duk wanda ka sani mai kuɗi wallahi ka zo ta rigima ta haɗa ku akan ɗari biyar ko dubu ɗaya ga yadda zai da kai gijji gijji zai maka abin da kai za ka iya kallon a wani a je ka da wani kawai ba mutane ba kuma ka je kai bar aikin leburanci ya biya da kuɗinka ya dinga ja maka rai kenan yana jin takaicin ya ɗauki wannan abu ne ya rabu da shi ya biya ta hakinka in ka maka yawan kuɗin naka mafiyaci to ga shi ne zai wurga ma ana yi koga fitinar wadata ne fitinar wadata ma da sannan ga kuma wuce iyaka wajen kashewa wani malam baka san yana da kuɗi ya ja yin biki a kashe kuɗi saboda an ga 'yan mata a zuwa a yi hadarin ne wuri ana mani a ce ko nawa za a kashe a ji a kama wasan ni zan biya ce to ranka shiga ce wannan kuɗin da ka ɗauka ka ba an zan bayan biki ɗan samu jari ya ce a ni wallahi ba zan ba shi ba amma in dai wancan za a yi wallahi zan yi ana yi ko ba a yi Allah ka tsare fitar wadata ke da jama'a sannan abu ne abu mafi mafi mafi girma guda uku su ne ruwa Allah ya baka dukiya amma kai ruwa addinin Allah na bukata kana da abin da kai kadai zaka iya yi ka ki kana jiran sauran mutane su aka magana ba kai ba da kai ake ba yadda wanda ke talaka zai ciro ɗari biyar ya bada kai wanda ka ciro ɗari uku ka bada ko ɗari biyar ɗin an yi sa'a an yi magana ka ce kawai ada wani hali yanzu ai mutum ya kamata ya dinga tattala abin da yake da shi ne malam duk tsanani na rantse da Allah in dai za ka ɗauka ka bai wa Allah domin Allah alƙawari Allah ya cewa sai ya ninninka maka sai yi ninkin da zai maka kai ba ta inda kake tsammani bari kila ma matarka tana wahal da kai a gida tana tayar maka da hankali ba ta da tashin hankali da ya wuce wannan sanadiyyar sadakar da za ka bada sai Allah ya gyara maka matarka Allah ya shirya maka da 'ya'yanka yanzu dan Allah da abaka da wannan dukiyar da abaka da wannan fitina wannan ta shi hankali wancan ya fi ko kuwa to idan ɗan adam baya kallon abubuwa da fadi kullum zai dinga rayuwa a cikin wani yanayi mara kyau ka ruwa ruwa bala'i Allah ka tsare daga ruwa sannan daga ciki akwai hana haƙƙin Allah a cikin dukiyar fitina ce ta wadata malam hana haƙƙin Allah a cikin abin da Allah ya bayar ka hana zakka ka ƙi sadaka ka ƙi sada zumunta ka ƙi taimakawa iyayenka ka ƙi ɗaukar nauyin su suna da matuƙar buƙata ka hana wallahi wannan ba ƙaramin musiba ba ce kai ne da filaye wurare kaza na miliyan kaza kana da kaza na miliyan me ya amfanin dukiyar kaza ka hana haƙƙin Allah shi kana ganin wannan dukiyar za ka saka da wani a duniya ne a ci gaba da ma tsarin yin shekaru wallahi haka ba zai yi ba kalla ba zai yi ba in ma kana da wannan lissafin to ka canza lali tabbas ka canza lali Allah ka tare mu sannan daga cikin wannan jama'a ya kamata mu sani fa fitinar wadata jama'a ba ta da iyaka fitina ta wadata ko ba ta da iyaka sai abin da kawai Allah ya so Allah ta tsare ni wa fitnatul baqari Allah ta tsare ni daga fitinar mene talauci ka talauci da rai ne ma talauci ne kawai zai da miki kwakwalwarka da zuciyarka idan ba ka iya tunanin komai na alheri hatta roƙon Allah an za ka yi ta roƙe na ba ɗan ƙanƙani saboda ba talauci ma Allah kamar ya ga yana addu'a ya Allah Allah Allah ka bai dubu biyar Allah in kamar dubu biyar ina Allah ka ga mun komai to ba da shi ne kita wannan me a cikin dubu biyar ba wa Allah kai Allah ka azurta ni Allah ka wadata ni Allah ka yayi da duk ka buɗe abin da ba kai ka bashi a buɗe kawai Allah ya tabaka mamalan kamar da ki ba da shi kan mutum ya je yana addu'a wasu miliyoyin shi malam sun shiga cikin jabtu yana son su fito ina kai na addu'a ya Allah ka taimake ni ne Allah Allah Allah ka taimake Allah ka rawa asiri Allah ka bar dubu goma Allah in kaba dubu wani kaga mun komai ya kuɗi yana ji ko sai ce dubu goma ya ce gashi ta sautar ne ga Allah sai dai ka sauta ta abin shi to ya tsammanin ka wannan addu'ar inda ya roki Allah arziki ne mai tarin yawa wallahi an gama daga ranar wallahi zai ƙara talauci ba malam talauci yana mantar da kai ma kai waye kun gani kuwa talauci wallahi yana mantar da kai gaba ɗaya rayuwar mai kai waye ina za ka wani hali kake ciki ina talauci malam sai daga cikin masifa irin ta talauci malam ka dinga yin fushi da Allah kenan da yin fushi da mutane kai da kaje ka roƙa an gane kana cikin damuwa ba sai ai aha ba sai na ji na na sami shi na ga mishi to shi ma yana ji da kansa yana tsokin shi ba ka kai yake ba talauci na sa girman kai jama'a ka san akwai girman kan mai kuɗi akwai girman kan wa talaka akwai talaka mai girman kai eh shi ba ka iya tambaya ba sannan kullum yana dugunzube da wani irin fushi jira kawai yake wani jiro da ta mishi wani abu dan kankani ya dinga bala yana a kar ka dauka cewa dan an gani mun da shi ne dan an gani ban da komai duk inda ya je zauna to wannan kuɗin in ka je lahira ko sai ka mun ciko a cikin ayyukan na lada haibarin ba ka talauci ba dai Allah ka tsare mu da talauci talauci ya hana ka yin tunani game da abin da za ka yi mana ci gaban rayuwar wallahi ba za ka iya ba saboda kullum tunani kawai tuwo ya zai samun koshi ya zai ne ka bin saboda kariya ne ga yaran da suna da abin kariya ana tunani yadda za a rayuwar ci gaba shi da tunani iyaka wannan abin yake tsaye da wannan lokaci sannan jama'a mu sani daga cikin fitinar talauci tana hana mutum yin ibada Allah ya mara talauci ya hana mutum yin bautan Allah lokacin sallah yayi mutum ya je bari in ƙara wannan abin saboda in samu in samu kaza din nan har lokacin sallan ya wuce ba zai iya zuwa ya samu jami'i ba kullum yana nan yana rarrage ne kuma a cikin jami'in nan ne fa kwanciyar hankali yake samun arziki wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha لا نسألك رزقا نحن يرزقك ما لم يسكت دول في إمام أزدي فيرزمتين صلى الجنبي دول في فرق أديري يرزمتين صلى الجنبي يرزمتين أبين ديجا في جرى يرزا أنقال so yana da matukar muhimmanci jama'a mu kiyaye wannan kai kai silimu ko shi Allah ta'ala ta kai mana imani yana daga cikin abin da talauci ya kawo jama'a talauci na kawo hasada baka eh sai saboda haka da shi duk lokacin da wani ya samu kika ji zafi ayyo Allah yanzu kaman wani za a ba shi kaza sana'an nan fa tare muka fara fa amma ka ji da yadda yaran nan an yaran nan ba za su ke yi ba kuwa anyawa ne ba kaza yake yi ba ko yake samun wannan abin ya ka dinga lissafi kenan mal hatta da tana bakin ciki da damuwa akan Allah ya bada uwan kalima talauci ya sa wannan sai jama'a talauci na sa kwaɗayi eh ka dinga kwaɗayin dukiyar mutane kullum kai ba ka sanin tara na ka sai dai kullum ha yau ai wani kaza kaza sannan daga cikin abin da talauci ke jawo jama'a akwai zubar da mutunci talauci na sa mutuncin kai zube ai da mutane ka je a maka faɗin wulaƙanci sannan daga cikin abin da talauci ke sa mafi girma jama'a rashin yadda da abin da Allah ya yanka ya baka ka kullum kana ganin ta malam kamar kamar mun gaji sama ka zama ya yi jaɗa mota shi a ku ci a nan mu ma ci a can wa ya gaya ma can ɗin za ka ci ka ne ka Allah ya ne ka hango talauci bala'i ne Allah ka tsere mu daga talauci da haka ka ga wani yana da gindinci dan adam ne da roƙon Allah a kansa wa min fitnatil faqri Allah ka tsere mu daga fitina irin ta talauci sannan sai fitinar dajjal fitina ce mai girma wanda mun sha yin magana a kanta sannan riwaya ta biyu an Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah yana neman tsari daga bashi sai manzon Allah ya faɗi dalili ko cewa idan mutum ya ci bashi hadasa fa kadaba eh zai yi magana in ƙarya wa wa'ada fa akhlafa zai alƙawari kuma ya saba abubuwan nan guda biyu sifofi ne daga cikin sifofin munafiki to amma Allah ma da in ka ci bashi sai a waye gari abubuwan nan guda biyu sun zance ka kai ƙarya kai magana kai ƙarya kai alƙawari kai ne ka saba an gane wannan Allah ka gare ni wannan ne daga cikin sharrin bashi jama'a Allah ka kiyashe mu da haka jama'a waɗannan addu'o'i suna da matuƙar muhimmanci a rayuwar bawa da fadi ne malam yanzu kana neman zarin Allah ba wai Allah ya baka wadatan ba a'a shin wannan wadatan za ta iya kai ka zuwa gaban Allah ko ku a'a ba za ta iya ba ina fata mun gane wannan jama'a shi yasa za ka samu daga cikin magabata suna yawan neman tsarin Allah daga cikin waɗannan ababe da muke bayani har kullum na waɗannan addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ainihin wato karantar da mu Allah ta'ala ka samu dace Allah ka sani kyakkyawar da shi insha Allah ta'ala mun samu wata munasabar kuma sai mu ƙara ɗaukar wata addu'a daga cikin addu'o'i sai mu bayani a kanta wa alaikum assalam Mm. wannan ta'addanci ne a cikin addu'a ta'addanci ne kai ba ka aikin komai ka ta addu'a Allah ka bani miliyan biyu shi za ka ce maka ba a san ne ka dinga takaice iyaka abin da Allah zai baka za ka yi wa Allah dole Allah ka bani arziki Allah ka wada kari Allah ka bar abin a buɗe Allah ya baka dukkanin wani arziki mai amfani shi da shi kanshi arzikin kada ka ce kawai Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi a ka ce Allah ka bani kuɗi masu tsafta Allah ka bani arziki mai albarka ka sa wannan a ciki saboda in aka baka mare albarka malam za a iya baka ɗin amma ta hanyar haram ai daga nan ka tashi aiki ko eh za a gama jin daɗi a duniya hankali bai kwanta ba lokacin da ka mutu wannan dukiyar ta haram ta zama har ga ayanka su sun ci halal sun ci bagas kai kuma misalin wannan dukiyar sai ka je ka yi a gaban Allah taro taro sisi sisi wallahi sai ka biya shi sa ka da yadda za a yi addu'a abu ne mai muhimmanci a zo a sa karatu na musamman game da yadda ake ladabin yin addu'a ba kai ka ce wai tun da kana da bukatar ka za ka za ka roki Allah bane kawai Allah zai baka wannan abu ba tabbas bane ba ba tabbas bane ba sannan wani lokaci Allah ya sani cewa in ya baka abin shari ne gare ka ba zai baka shi ba sai sai ya maka da wani abu na'am eh duk talauci duk wannan ina nufin ta'addanci ne cikin addu'a abin da ya tabbata manzon Allah yana yi karantar da na Aisha yace mata ina ina horon ki da yin addu'o'i waɗanda suke masu tattaro abubuwa dukkanin alkhairai kuma masu cike da amfani shi ne take ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam Allah ina roƙonka alheri dukkanin ta kajiyar da ake ma Allah ya Allah dukkanin alheri gaba ɗaya ina roƙonka sai ka ce ajilihi wa ajilihi magaggaucinsa da majinkircinsa wanda ya zama mai gaggawa da Allah zai kawo maka ya zama alheri to Allah ya kawo shi cikin gaggawa wanda jinkirtar da su shi ne alheri a gare ka to Allah ya jinkirtar maka ya baka shi a lokacin da ya dace da Allah ne fa alheri ba kuma sai ka ce wanda ma na sani da wanda ban sani ba yanzu hatta addu'an da wani yayi mafi alheri ya tsantsar addu'a kan wasu abubuwa masu kyau Allah ya mara to har da shi kake roƙo Allah ya maka ko da ba ka faɗa da hannunka ba kaga ai wannan ba sai ka wanda kanka ba sannan sharri ma ka wa a'udhu bika min sharri kullihi عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم أقول أبي رسول الكتاب زم دون كانت وترانا من تأليج أنت إن شاء الله تعالى نعم نعم نعم امم ايه Na'am. A ƙware da gaske. Ƙwari sai ka hana shi, sai ka ɗiba ka ba matan ka ce musu ga wannan na ba ku don ku samu abin shi a gidan. Ba mijin ka ba ba, iyalan gidan ka ba, shi ma sai ne zai shi jirgin ka. Za ka iya haka, in ka zama ɓallashi ne, saboda wani dama talaucin ya riga ya zama shi kwakwalwa kuma zan sannan daga cikin abin da talauci ke sa zama akwai mugunta wani ba ya da shi ba ya samu yanzu madadin ya kai ma iyalansa saboda Allah ya Allah ya sa mai ka'ida shi yadda iyalansa ni ma in ciyar da kai amma in ka ba shi Allah ba zai iya ba shi din sai kaɗa da shi wani ma kawai abin da zai yi ka ba shi zakan a wurin ya sayar ya dubo da ne indomi ya da ya ce wallahi dama na da bin cika kaza ba yake shi a bashi rabin kaza a bashi balan ya ci ya koshi mala ya kyale iyalan a cikin bukata ya ce shi ne wannan ranar shi kenan ya zama ko aljinsa amma abu da biyu wani za ka iya bashi zarkan ila ka bashi masara ne a take sai ya ce da buhu masara a'a an ce mai daki shi ya san yake mai riba da Allah shi ba masa raba ce ba da ina zai dauki wannan kuɗi ya je shinkafa ya sai ya sai garin kunu ya sai man gyada ya sai kaza abubuwan da babu a gidan zai saya wanda kuma in ka bashi da wannan buhu ba ma abin da yake gani to ba kullum bane ko mutum ya ce zai saya sun yake da illa wani yana da kudirin da ya fi wannan din kai dai abin da zaka sa a ranka kawai kai dai ka ba shi ka fita ka so ta hanyar Allah tare shi ke abin da yake da dukiyarsa kada wannan sai ya bata maka rai kamar da dai bayani kila akwai wani abin da ya fi abin da kake tunani muhimmanci kila kai duk wata ba matsala bace a wurin tare da kawo wannan a rayuwa shi kuma yanzu wannan ita ce damuwarsa ina fata mun gano gaskiya ne akwai irin su dama ai su waɗannan masu da bane amma wannan ba zai hana kuma a ce a hana su gaba ɗaya shi yasa an kaso abin da ya kamata ka yi irin wannan to sai ka taimaka ma misali za ka ba shi buhu uku sai ka ba shi ɗaya sai ka je ka ba matan gidan guda biyu ka gaya mata amma na ba ku wannan ne don ku aje a matsayin abinci a gidan saboda bukata in ma kina ganin cewa zai kwashe ya tsayar in ya gani don wani haka yake zai zai ɗauke ya sayar shi to zan ajiye miki a gidan wanci duk ku kuna bukata ku je ku ɗebo abin da kuke bukata a zo a dafa a gida a yi a ci gaba da rayuwa kaga wannan kamar kyan fulani in za a samu sauki kuma ita saboda ita ce zama a gidan wallahi ta ta yi kokarin kiyayewa ko sayarwa za ta yi to za ta kai ka sayo kayan cefane da wasu abubuwan da ya kamata ta yi abinci a samu a samu rafin kafiri a gidan to wannan yana daga cikin sharrin talaucin malam wala ka riga lauci ka ga mutum ya zama kwakwalwar ba ta lissafi gaba daya mutum ya zama kan ta kai yan mugu daga cikin fitinar talauci akwai wannan Allah ka tsare mu akwai tambayar kuku shi kenan Na'am. eh mm na eh eh mm ba wanda ya rage nata ne ya rage nata don tana ganin cewa za ta iya amma la'alla ba ta sani ba cewa kafin lokacin rabbi kila akwai wani wata zuciya da ya samu kuma ta hanyar halal ai ko karai a gwamnati ba kowa bane za ka ce duka dukiyar shi kakaf tun daga naira ɗaya har zuwa miliyan ɗari a cikin haram ko kuwa ana iya samun haka to amma sai ta ce ba ta shi ke ya rage nata sai a nemi dan uwan shi a ba su suna zuwa ko su Allah bai kama su ba saboda ma gadan dan uwan ne kuma an bar amma shi zai je gaban Allah duk wannan abin da ya sata da maganan gidaje da kowanne sai Allah ne zabi ya rubu ba kai ba zai sha wannan amma in ya bar mata ya bar ‘ya'ya aka ba su a matsayin gado sun ci banza. Matuƙar dai ba a gano cewa wannan abin duka da kuɗin rubin ya yi ba, har gwamnati ta tsare mishi wani abin ta kwace wani abin shi kenan. Ina fatan mun gane wani. Amma shi kan ya riga ya halaka. Dan tun a cikin kabari ne gane cewa lallai shayi fa asalin sa ruwa ne. Allah ka tsare mana imani haka nan bari yake mana mutum da gani shi ne ba kuma ka san wani abu mana abu ko da bai yi wannan satan ba adadin abin da Allah ya rubuta mai samu na tarihi kenan wallahi ya samu ta hanyar halatta mutum ya samu amma rashin haƙuri da zuga haɗin na shedan manzo Allah ya fara cewa mala'ika jibril ya yi rubuta a cikin raina cewa babu wata rai da za ta taɓa mutuwa sai ta gama cinye kakaf iyaka yawan arzikin da Allah ta'ala ya bayar ta ba a wani hadisi mu gano ka cewa yadda mutuwa ke neman ran dan adam ta ɗauka in lokaci ya yi haka arziki yake yawo yake neman mutum don ya same shi ya kuma amfana da wannan arziki sai zai nan bara in ji gaba ka samu ba Allah zai samu iyaka na kai ka saka da tuwa da shi shi ke gaggawa ina ga mutane yin wannan abin lissafin da yawa kai kanka za ka iya bada labarin wata mu'amala da ta hana ka da wancan kuɗi a ce an kai kaya a kan naira kaza kana da in ka ɗan ƙara za ka samu wani abu to mani sai bari ga mishi asalin ma abin da aka samu kawai jarumin kuɗin da kaza sai ce maka to wannan kuɗin ma rike ga kaza na ƙara maka wannan abin na harin da kuka ci kuma sai Allah ya sa maka akan shi amma shi dai ya riga maka ziga to ai in kai kaza ai ba zai baka ba ai kaza kaza ai ka dole kenan uku ka ci halattun ka yanzu misali kana da zaka jira dubu goma a gidanka na wani abin da za ka yi in Allah ya ga dama saboda gaskiyar da kai sai ya yi maka wani damar dubu goma kuma zai ba ka dubu ɗari a waye gari wannan buƙatar babu ita kuma ga hara Allah ya ba ka babu abin da Allah bai yi shi sa kun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ku in sai imani ku kiyaye dokokin Allah ku zamto daga cikin masu gaskiya Allah ka samu daga cikin Thank you. عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك ان نرد الى ارض العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته